الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاتقوز قوات رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دقى مكة زوى مدينة na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya zo daidai da tara ga watan hudu a Gregorian kalanda dubu biyu da ashirin da uku don ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma da muke a wannan masallaci mai albarka masallacin alhaji abubakar yaya arabi wanda aka fi sani da masallacin miyatti da ke nan cikin fadar jihar gombe a nan anguwar bolari a kuma kan titin mai tama yusuf sile idan jama'ar musulmi ba su manta ba muna nan a cikin wannan sura mai albarka suratul hadid mun kwana a nambar aya ta goma sha bakwai za mu tashi insha Allahu a kan nambar aya ta goma sha takwas alarama mai Allah ya ce Na'am. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Innal musaddiqina lalle masu sadaka maza, wal musaddiqati da masu sadaka mata, wa aqradullaha qardan hasanan, mu suka ba wa Allah rance wanda yake mai kyau na tsakani da Allah, yudha'afu lahum Allah maɗaukakin sarki zai riɓanɓanya musu ladansu. walahum ajrun karim kuma suna da lada wanda yake mai girma mai karamci wallazina amanu billahi wanda suka yi imani da Allah wa rusulihi kuma suka yi imani da manzannin shi ulaika humus siddiquna waɗannan su ne siddiƙai masu gaskiya wanda suka ba da gaskiya wa shuhada'u a wata fassara aka ce atafi ne akan ula'ika humus siddiqu sai zama ula'ika humus siddiquna wa shuhada'u su ne masu gaskiya cikin addinin su kuma su ne shahidai ina fata an fahimta wasu malamai suka fassara ula'ika humus siddiquna waɗannan su ne siddiqai wa shuhada'u su ko shahidai kaga su kuma sai ya zamance jimla ta musta'ana fa kenan wato ita an kawo ta ne daga baya ba sa cikin ula'ika kuma siddiquna wato su shahidai inda rabbihim a gurin ubangijinsu lahum ajruhum suna da ladansu su ma wa nuruhum kuma suna da nasu hasken to sai ya zama anan mutane kala uku Allah maɗaukakin sarki yake magana na farko Allah yana magana akan as-siddiq al-musaddiqina wal musaddiqati an gane magana da kyau ko na biyu Allah yana magana akan wato as-siddiquna na uku Allah madaukakin sarki yana magana akan ash-shuhada'u wannan shine abin da wasu malamai har da cikin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka tafi akan cewa haka magana take daban-daban ne wasu kuma suka ce a'a abinda ake nufi da wannan siffar as-siddiquna ne ko siffar al-musaddiqati ne su ne siddiquna sannan kuma su ne shuhada'u wannan haka wasu sahabbai su ma suka ainihin wato fassara wanda suka fassara da cewa daban-daban ne al-musaddiqati wal musaddiqina daban as-siddiquna daban ash-shuhada'u daban sun kafa abin nan hujja da ayat surat cikin suratul nisa ya al-ramma da Allah yake cewa man yuti illaha war rasula na'am Allah maɗaukakin sarki ya ce wa man yuti illaha duk wanda ya bi Allah subhanahu wata'ala sau da ƙafa war rasula kuma ya bi manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bai saba mishi ba faula'ika irin waɗannan mutanen ma'allazina an'ama Allahu alaihim suna tare da wanda Allah ya musu ni'ima a gobe kiyama Allahumma ja'alna minhum Allah ka sanya mu daga cikin irin waɗannan mutane wanda Allah ya musu ni'ima minan nabiyina daga dangin annabawa da dandazansu da arayarinsu da maɗuɗinsu da taronsu wasiddiƙina da kuma siddiƙai irin su abubakar ne siddiq da sauransu da kuma irin suna na maryamu don ita ma siddiƙa ce malmasihu ibnu maryama illa rasulun ko kana Allah maɗaukakin sarki yake cewa mal masihu bunu maryama masihu ɗan maryama bai zama ba illa rasulun face annabi ne shi ma manzo ne an gane magana da kyau ko wa ummuhu qad khalat min qablihi rusul wasu manzanni sun gabata kafin zuwansa shi ma wa ummuhu siddiqatun mahaifiyarsa kuwa na na maryam siddiqa ce ta ba da gaskiya ga Allah ta ba da gaskiya da annabi Isa ina fata an fahimci magana so don haka ita ma tana cikin siddiƙai ko wa ummuhu siddiqa kana ya'kulani ta'am Allah ya ce su fa ba alloli bane domin har abinci ma suna ci Allah ko ai baya cin abinci ko an gane magana da kyau ko da haka wa shuhada kuma suna cikin shahidai wa salihina kuma suna cikin mutanen arziki wa hasuna ula'ika rafiqa matsayin waɗannan matakin waɗannan makomar waɗannan gurin da waɗannan za su zauna ya kyautata an gane magana da kyau ko alherinsu da albarkarsu da inda za su tare da inda za su zauna da matsayin da Allah ya ba su ya kyautata a lahira ya kyautata a gurin Allah Allah ka sa mu daga cikinsu da haka malamai suka ce wannan ainihin wato aya tana magana ne akan wannan sunfin mutane al-asnafu thalatha wannan dangi guda uku na farko su ne almusaddiqina wal musaddiqati wanda suke sadaka maza da kuma wanda suke sadaka mata na biyu suka ce ashuhada'u wanda suke shahidai na uku suka ce as-siddiquna wanda suke ba da gaskiya ga Allah da kuma wanda suke ba da gaskiya da addinin musulunci da alqur'ani da sunnar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to wannan aya ta innal musaddiqina wal musaddiqati idan kuka lura za ku ga Allah ya yi yanzu ya maimaita kusan magana akan sadaka da taimako kenan kusan sau uku a cikin wannan sura daga farkon sura nan zuwa nan gurin ina fata an fahimta an gane magana da kyau ko farko ya faɗa a farko a aya ta bakwai na cikin wannan surar cewa innal ladhina amanu billahi ko wa rusulihi waɗanda suka yi imani da Allah kuma suka yi imani da manzansa ko manzanninsa wa rasulihi sannan kuma suka ciyar daga cikin abin da Allah maɗaukakin sarki ya mayar da su mayau a kai su suka zamanto masu maye gurbin wasu a kai wa an faƙo min ma ja'alakum mustakhalafi na fihi ko to kaga Allah ya yi magana a nan gurin har zuwa inda yake magana akan cewa idan suka ba wa Allah rance rance wanda yake mai kyawu na fata an fahimta guri na uku yanzu shine wannan gurin innal musaddiqina to sai malaman tafsiri suka ce wannan na daga cikin manya-manyan sakonnin da wannan sura take dauke da shi maganar ciyarwa da maganar taimako da maganar sadaka da maganar kyautatawa da maganar agazawa waɗanda ba su da shi wannan shine dalilin da yasa Allah yake ta maimaita maganar yake ta ƙara nanata ta don saboda a gane saƙon hakan yana daga cikin abin da ake bukata na fata an fahimta a waccar aya ta bakwai lokacin da muka zo kanta mun yi ta kawo ayoyin da suka yi magana dangane da muhimmancin sadaka da muhimmancin taimako da muhimmancin agazawa da muhimmancin tallafawa amma mun takaita kwarai da gaske wajen kawo hadisan annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama waɗanda suke ɗaukar waɗannan saƙonni don haka a wannan gabar sai muka ce maimakon mu ƙara maimaita wasu ayoyi ko mu kawo wasu daban ka je ka ji wancan kasa ko ka ji wancan tafsirin watar aya ta bakwai ta cikin suratul hadid za ka ji mai muka faɗa amma yanzu muna so mu kawo wasu hadisai ne aƙalla guda goma sha biyu hadisi ɗai ɗai ɗai ɗai guda goma sha biyu wanda suke ɗauke da saƙonni na ainihin wato muhimmancin taimakawa da agazawa wanda ba su da da taimakon addinin Allah an gane magana da kyau ko saboda muhimmancin hadisan da albarkar da ke cikinsu da kuma irin kalar saƙonnin da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yake kokarin karanta mana a cikin waɗannan saƙonni hadisi na farko hadisi ne daga Abdullahi dan Abbas Allah ya haɗa mu da Abdullahi dan Abbas a Jannatul Firdausi yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ajwadan nas annabi muhammad ya fi kowa kyauta da sadaka jama'a ya sa mawaƙi yake cewa ma qala la qattu illa fi tashahhudihi laula tashahhuduhu la kanat la'uhu na'am tunda ake zuwa gurin annabi neman taimako da agaji ina fata an fahimci magana bai taba cewa babu ba kai babu annabi ya ce a'a in ba dan a cikin kalmar shahada ba ma annabi bai taba cewa a'a ba ya ce la ilaha illallah inne nan ne kawai ladansa kawai take buzuwa amma duk abin da ka zo nema gurin annabi ba zai ce ma la ba la babu ba zai ce maka ba sai dai ce ba wa ana abun bautawa da gaskiya sai waye sai Allah laula tashahuduhu lakanat la'uhu na'am wa kana ajwa da ma yakunu fi ramadana fa ma lokacin da annabi ya fi yin kyauta da sadaka shine a cikin watan ramadan حين يلقاه جبريل وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان آه فيدارسه القرآن فيدارسه القرآن لوكتن ده جبريل كي زوا يغانا دشي كما لوكتن ينا زوا مسني أكوان دلي نا رمضان سيس كرنت القرآن تارد النبي محمد صلى الله عليه وسلم دان هكا ما سدورا ما سحدن قرآن تكر رمضان هنيئا لكم ثم هنيئا لكم duba lakum summa duba lakum domin kun yi koyi da sunnar annabi Muhammadu shi ma annabi kullun sai ya ba da hadda a cikin watan Ramadana ashe kenan idan aka tara yara ko aka tara matasa ana ba su hadda a cikin watan Ramadan to an yi aiki da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama based on wannan hadisi na Abdullahi dan Abbas Allah ya hada mu da shi a Jannatul Firdaus saboda haka annabi yana ba da hadda shi ma a cikin watan ramadana jibrilu ne yake karɓar haddan an gane magana da kyau ko to shine fala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ajwadu bil khairi min ar-rihil mursala da haka abdullahi dan abbas yace na rantse muku da Allah annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya fi kyauta da alheri sama da iskar da Allah ya turo malamai suka ce ar-rihul mursala ay al-mutlaqa allati yadumu hububuha wa ya ummu naf'uha arrihul mursala abinda ake nufi da iska wacce aka turo suka ce ita ce almutulaka sakakkiyar iska allati ya dumu hububuha wanda kada wata baya yankewa tunda Allah ya saki iska ta taba tsayawa cat a ce babu ita ko kaɗan in ta tsaya a nan za ka samu tana kaɗawa a can haka ne ko ba haka ba in ta ɗan rage a nan za ka samu a can kuma tana kaɗawa da yawa ko wa ya dumu nafruha kuma amfaninta yana nan titir sarmadan ila yawmil qiyamati har zuwa a tashi alkiyama to in dai ka yadda iskar da ke kaɗawa ba ta taɓa tsayawa ba kuma amfaninta ga ɗan adam bai taɓa tsayawa ba to annabi ya fi wannan iskar bayarwa da kyauta na ganin idan aka yi maka wannan misalin ai za ka je gana ko to don haka annabi yana da kyauta da sadaka don haka jama'a ku yi sadaka tasaddaqa rajulun min dirhamihi tasaddaqa rajulun min dinarihi wa tasaddaqa rajulun min madha naira nairatihi bo ya sadaka da naira tunda mu nan ba dirhami babu azurfa ba kaza ba kaza ba kaza ba dala ko eh min transfatihi akaramaka Allah yace min transfatihi eh in ma in ma ba ka da ba ka da cash to ga account sai kai mana transfer tasaddaqa rajulun min transfatihi jazakumullahu khairan ala ramma an gane maganar da kyau ko to wannan shine dan haka Imam Bukhari da Muslim suka rawaito wannan hadisi hadisi ne ingantacce hadisi na gaba wannan shine hadisin ku dinga kirga wannan shine hadisi na farko hadisi na biyu ya tabbata daga Abdullahi dan Mas'ud qala qala an-nabi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah yace la hasada illa fi ithnaini ba a hasada da dan adam abinda ake nufi da hasada a nan gurin shine gasa ba a gasa da mutum a ko menene sai akan abubuwa guda biyu ka yi gasa da shi abin da yake kai ma ka ji ya kamata kana irinsa ina fata an fahimta ba wai hassada irin wacce take da ma'ana mummuna na kai fatan gushewar ni'imar da Allah ya bashi ba ko da kai zaka rasa ba ina fata an fahimta ba wannan ba abin da ake nufi shine ka yi gasa da shi akan abin da za a ambata din nan annabi ya ce in ji abdullahi dan mas'ud ba a gasa da bawa ba a ainihin wato tsere-tsere da shi kana kokarin ka fi shi yana kokarin ya fi ka in ba a cikin abubuwa guda biyu ba manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace rajulun atahu Allahu mala mutum ne Allah ya bashi dukiya fasallatahu fasallata ala halakatihi fil haqq sai dora wa kansa hallaka wannan dukiyar akan abin da ya shafi gaskiya an gane magana da kyau ku akan abin da ya shafi addini akan taimakon mutane akan agazawa masallaci gina makaranta biyan kuɗin makarantar marayu taimakawa gajiyayyu tallafawa wanda suke cikin rashin lafiya ba su da kuɗin magani da dai sauransu kai tai kai tai kai tai har na rantse da Allah dukiyarka ko ta kare akan wannan baka yi asara ba an gane maganar da ke ku ina waɗanda za ka ji an ce izala ta sa su a gaba da neman taimako har da dukiyarsu ta kare na farko dai ƙarya ne ba wan za mu zo mu karanta hadisin annabi ya ce dukiya ba ta karewa saboda me saboda sadaka ƙarya ne duk wanda ya ce wai wata ƙungiya ta sa wasu masu kuɗi masu son yin kyauta da sadaka wai ta sa su a gaba har sanda ta ƙara musu da kuɗi wallahi tallahi ƙarya suke yi ƙarya ne da haka izala a ci gaba da neman taimako kar a fasa ko kuma masu bayarwa ku ci gaba da bayarwa kar ku fasa in kuma kuka bi wannan rudu na mutanen banza marowata zumbulaye kakannin marowata kuka biye musu waya ai ba da taimako yana ƙara da dukiya to na farko dai kun yi ƙarya su ma sun yi ƙarya domin annabi ya ƙaryata wannan maganar bi nassi hadithihi da hadisin sai ce ƙarya ne wannan magana za mu zo mu karanta magana nan gaba kaɗan insha Allahu ta'ala an gane maganar da kyau ko so saboda haka ba wani magana cewa wai kana sadaka dukiyarka to mu kaddara ma ta ƙare da ta ƙarewa ka bawa Allah wadatacce ka bawa ko talaka mai bayarwa ka bawa ko mai rowa mai rahama ka bawa ko wanda baya rahama mai rahama ka bawa to me matsalarka dan ta kare dukiyar a gurin shi ba ka da matsala wallahi bawan Allah baka san falalar sadaka ba ne za mu zo mu ji wani hadisi na abu zarnin gifari da manzan Allah wallahi tallahi za ka gane wace ce sadaka insha Allahu ta'ala sadaka kyauta alherinta ba ƙarami ba ne yasa muka ce Allah san da ya matashiya sau uku akanta a wannan surar matashiya ta farko a aya ta bakwai matashiya ta biyu a aya ta goma ko ta sha ɗaya ko sannan matashiya ta uku yanzu ya zo ya yi ta a aya ta goma sha takwas duk dan a nuna maka lalle sadaka ba a bar wasa ba ce an gane maganar da kyau ko saboda haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mutum ne Allah ya bashi dukiya sai ya ɗora wa kansa hallaka dukiyar akan addinin Allah da taimakon mutane to akwai buƙatar kai gasa da shi kai ma ka dinga ɗiba kana bayarwa dalilin haka ne fa Allah ya ce idan za a ba da sadaka ta wajibi a bayyana ta alarma Allah ya ce in tubudu sadaqati fa ni'ma hiya mm. جزاكم الله خيرا نعم نعم Allah maɗaukakin sarki ya ce in tubudu sadaqati in kun bayyana sadaka kun yi ta a fili kowa ya gani wane ya fidda zaka yau yau ranar ashirin da kaza ga watan Ramadan ko goma sha kaza ga watan Ramadan alhaji wane ya yi zakka Allah ya ce idan kuka yi haka kowa ya san kun yi ba ku yi laifi ba an gane magana da kyau ku saboda wala Allah kun yi haka ne don ku ba da darasi wa waɗanda ba sa yi su ma su daure su dinga yi bani in mahiya madalla da ita mara balale da wannan sadakar Allah ya ce wa in tukfuha wa tu'tuha al-fuqara amma in kun boye ta kuka bawa fakirai fa huwa khairul lakum wannan ma alheri ne gare ku wa yukaffir ankum min sayyi'atikum Allah zai kankare muku zunubanku da ita wallahu bima ta'maluna khabir lalle Allah zai baku labarin abin da kuka kasance kuna aikatawa ina fata an fahimta saboda haka yace sai ya dora wa kansa halakata wa rajulun atahu Allahu hikimata da kuma mutumin da Allah ya bashi hikima me ake nufi da hikima shine ilimi da karatu fa huwa yaqdi biha wa yuallimuha sai zamanto yana kokarin bada wannan ilimi yana ainihin wato a taimakawa mutane wajen karantar da su to idan ka ce bari kai ma ka je ka nemo karatu dan kai irin abin da yake yi na karantar da jama'a kana gasa da shi ya jawo hadisi kaza kai ma ka je ka nemo wani hadisi ka karantar ina fata an fahimta ka ji alramma ne Allah ya bashi zaƙin murya fatau in yana karanta alqur'ani kowa na jin daɗi shi kuma yana samun lada da jin daɗin da kuke yi haka ne ko ba haka ba sai ka ce kai ma bari ka je ka koyi karatun qur'ani ka je ka iya murya mai daɗi ka karantar dan ka samu ladan da alaramma ke samu wannan daidai ne jama'a kun fahimci maganar da kyau ko a aka ji shi malami ne ya zauna ya karantar jama'a sun fahimta suna ta masa addu'a suna ta sa albarka kace kai ina ma ni ma in sami ilimi irin na malam wani in karantar da jama'a ai mun addu'ar da ake yi irin rahamar da Allah ke wa masu karantarwa ni ma in same ta an gane maganar da kyau ko to wannan babu laifi daidai ne wannan hima hadisin Imam Bukhari da Muslim suka ainihin wato rawaito shi ana biye da ni wannan shine hadisin mu na nawa na biyu za mu je na uku yanzu an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama man tasaddaqa bi adli tamratin min kasabin tayyibin annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa in ji abu huraira yace duk mutumin da ya sadaka da kwatankwacin dabino kam irin busasshen dabinan nan ɗaya da kaga ana sayarwa sai ka fidda hamsin ko ɗari sai ka sayi ƙwaya goma kana cikin tafiya za ka koma an tashi daga tafsiri kaga wani ɗan ataba ka ce eh ɗan ataba eh ga wannan ka sha ruwa kaga wani mai wulbaro yana tura ka ce mai wulbaro eh ga wannan ka sha ruwa jama'a kun fahimci magana da kyau ko to a nan kan ma bi adli tamra dabino ƙwaya ɗaya aka ce ma ba ma da yawa ba min kasabin tayyibin kuma ya zamanto daga aiki kai aka biya ka kudinka ne na halal ba kudin haramun ba an gane magana da kyau ko jama'a ba a sadaka da kudin haramun abdullahi dan umar wani tsohon gwamna ya same shi ya ce ala gafata mana ai mana addu'a ai mana addu'a ai mana addu'a ai mana addu'a ka san haka suke sun gama kwashe kudin mutane ko ba haka bane ya kuma daga ba su zo su yi ta ce malamai su yi musu addu'a Allah ya fe mana Allah ya fe mana sai ce a ni ba zan ma addu'a ba yace me yasa alaga alaga bata mala yace wa kunta ala basra ka taɓa yin gwamna a basra ka ci dukiyar bayin Allah an gane magana da kyau ko yace bari mu faɗa maka wasu abu guda biyu inna Allah la yaqbalu sadaqata min hululi Allah baya karɓar sadaka daga menene dukiyar sata ko wala yaqbalu salata illa bi taharatin baya karɓar sallah kuma sai da tsarki sai da alwala haka ne ko ba haka ba sai ya ce masa wa kunta ala basra yadda ka san Allah ba zai karɓi sadaka da dukiyar sata ba to haka Allah ba zai karɓi sallah ba alwala ba to haka kuma kora maka addu'a kai Allah ba zai karɓi addu'ar ba saboda kana da matsala akwai haƙƙin al'umma a kanka yasa imamul bukhari jama'a ya buɗe babi babin da ke magana akan idan shugaba ya zo sauka a mulki ko ya sauka a mulki sai ya zo ya ce to jama'a a yafe mu a yafe mu a yafe mu sai kuka ce kun yafe shi shin wannan yafiya ta yafi ko ba ta yafi ba eh wallahi abin da ya faɗa gaskiya ne yace ba ta yafi ba haka imamu bukhari ya faɗa yace ba ta yafi ba yace sai ya fito ya faɗa jama'a akwai tiriliyan tara da aka turo a yi abu kaza da kaza da kaza da kaza na janye su na danna aljihuna 2000 kaza an sake turo biliyan kaza da kaza na fata an fahimta nan ma na tattara su na tattara su na naɗe su 2000 kaza ma akwai biliyan 350 to shine na ce tun da yanzu sauka da Allah a yafe ni za ku yafe an gane magana da kyau ku to shine imam al-bukhari yace wallahi sai ya fito yayi bayani karara in kun ji duk da haka kun yafe shi kenan amma in kuka ji ba ku yafe ba eh to akwai matsala ai malam shugabanci ba karamar masifa bane billahi allazi la ilaha illa huwa yasa manzon Allah yace wa Abu Huraira yace kai Abu Huraira yace eh yace karka nemi shugabanci na fata an fahimta ya kalla abu zarrin ligifari ya ce abu zarrin ligifari ya ce na'am ya ce inni uhibbuka fillah ina son ka saboda Allah ka san ku bahaushe ya ce mai son ka yake faɗa maka gaskiya to wannan ita ce fassara wannan hausar a nan gurin ta faru tsakanin manzon Allah da abu zarrin ligifari ya ce la ta'amuranna ala ithnaini ga shawara zan baka kar ka yadda mutum biyu su wuce gaba su ce kai ne shugabansu kar ka taɓa kuskura a ce ga mutum biyu kai na uku su mamu kai kuma shugaba karka yadda da wannan wala taliyan na mala yatimin kuma karka yadda a ɗauki dukiyar maraya a baka ajiya yace wallahi waɗannan mutum biyun gobe kiyama za a zo da kai gaban Allah a ɗaɗɗaure a ce ka kunce kanka ta hanyar adalcin da kai waɗannan mutum biyun da ka zama shugaba a kansu jama'a kun fahimci magana da kyau ko akwai matsala ko babu shi yasa Abu Huraira da ke ya san wasiyar Annabi daga kan shugabanci shi yasa wata ruwaya yake cewa da abin shugabancin mutum biyu gara a daga na sama sai na taɓo tauraruwar Surayya wannan tauraruwa da ake cewa matar wata din nan ko matar wata ne ko yau wazara matar wata yace to gara a daga ni sai na taɓo ta sai a sako ni daga can wallahi tallahi yace a sako ni daga can in taho pau in faɗo in dagargaje ya ce wallahi fi ma alheri a kan kasa ni jagorancin mutum biyu akwai aiki na fata a fahimci magana yawwa so saboda haka matsala ce wanda ana ganin ta kamar karama wa ta hasabu na hayyinan wa huwa inda Allahi azim da haka idan za ka yi sadaka ka yi sadaka da dukiyar halal wanda aka baka ko wanda ka nema ko wanda ka samu ta hanyar halal kawai shi ne na fata an fahimta yasa kai ta addu'a kai ta addu'a Allah ya baka dukiya ta hanya guda biyu yasa manzan Allah har addu'a yake yace yana cewa Allahumma agani na bi halalika an haramika na fata an fahimta Allah ka wadata mu da halal ga barin haramun wa aganina bi fadlika amman siwaka haka manzo Allah yake addu'a da haka kai ta addu'a ya Allah duk dukiyar da zaka ban kanta wuce hanya biyu ko dai ni in je in nemo da kaina ko kuma wani ya dauka ya bani ko ba haka bane duk abin da ya saba wannan hanya guda biyun to matsala ne ga an gane magana da kyau ko ko kai ka nema da kanka ko kuma wani ya dauka ya baka ya ce wani ga wannan a ji a dan rage matsala jama'a kun fahimci magana idan shi ba ta hanyar Allah ya samu baiwa ina ruwana an gane magana da kyau ko ba ruwanka fakuluhu hani'an mari'a Allah ya shirye da mu da haka yake cewa min kasabin tayyibin wala yaqbalu Allahu illa tayyiba Allah fa dama baya karba sai mai tsarki wa inna Allah yataqabbalaha yataqabbaluha wannan dabinan kwaya ɗaya da ka bayar bari ka ji hadisin annabi Muhammadu ya ce wallahi Allah zai karɓi wannan dabinan bi yaminihi da hannunsa na dama wakilta ya daihi kuma dama yaminu duka hannayen Allah dama ne la haula wala quwwata illa billah ka ji wata bayani kuma na aqida ai da aqida da tauhidi har mu koma ga Allah in dai za mu yi magana ko ba a karatu bane wallahi sai mun faɗa an gane magana da kyau ko ko ba a karatu bane hira ta kama mu da kai wallahi sai ma hirar tauhidi ko aqida Allah yana da hannaye guda biyu kuma dukkan su dama to ita dama damar Allah ba wanda ya santa sai Allah dan karka kwatanta abin ka ce to nan ga hagu nan ga dama to an ce duka dama ne to yaya ɗayan amanne yake da ɗayan ba wanda ya saka ka dama damar Allah wa ya santa ba wanda ya santa sai shi gane magana da kyau ko kai dai kai ka san abin da ake kira da dama a matsayinka na dan adam amma ta Allah baka santa ba ban santa ba ba mu santa ba ka san abin da ake kira da hannu a matsayinka na dan adam amma na Allah baka santa ba ban santa ba ba mu santa ba ko ya kifu inda amrihi wa nahaihi ko ya zauna lafiya kuma ya tsaya inda aka umarce shi ya bar abin da aka hane sai ya zauna lafiya ko ba haka bane to wannan shine dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah zai karbi wannan sadaka da hannunsa na dama an gane maganar da kyau ko zai karbe ta da hannunsa na dama thumma yurabbiha li sahibihi Allahu akbar idan ya karbi sadakar sai ya dinga rainantawa ma'abocin wanda ya bada wannan sadakar yanzu kaga wannan hadisi yana kwadaitar da ko talaka ne kai kana da hanyar yin sadaka fa da mutane suke ganin wai masu yin sadaka sai masu kuɗi wannan rudu ne na shaidan wallahi rudu ne na shaidan ka dinga ganin wai sadaka sai mai dukiya na fata kuna fahimtar magana wannan ba daidai bane yanzu kaga dai dabino ne kwaya ɗaya annabi ke analysis akan shi ana faɗa ma matsayinsa Allah zai karɓe ta da hannunsa na dama sannan kuma zai raina maka ita bari ka ji Allah zai ci gaba da rainanta manzo Allah ya ce kama yurabbi ahadukum faluwahu kamar yadda ɗayan ku yake rainan ɗan dokin shi falu shine ƙaramin jinjirin ɗan doki ɗan godiya ka san dai kafin a raine shi har ya kai ga girma a amfana da shi ana jimawa ko to haka Allah zai reni wannan abin har sai ya girma na fata an fahimci magana hatta ya takuna mislal jabali har sai wannan sadaka za ta ci gaba da girma ta wuce wannan matsayi har ta kai kwatankwacin dutse girma kun gane magana da kyau ko kwatankwacin dutse girma saboda haka wannan hadisi hima ingantacce ne imamul bukhari a da muslim suka rawaito shi ga hina yake cewa faluwahu ai maharuhu wa huwa sagiru min alkhayli wato dan doki mithlul jabali ay yusbihu thawabuha ladan zai ainihin wato girma ka thawabi man tasaddaqa bi miqdaril jabali min almali kwatan kwatin mutumin da ya sadaka da abin da ya kai dutse girma haka Allah madaukakin sarki zai raini wannan sadaka taka ta kai wannan lokaci wannan hadisin mu na nawa kenan na uku dai ko yanzu ne zamu shiga na hudu وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال saba'atun yadhilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluhu manzo Allah yace akwai mutane bakwai da Allah zai saka su a cikin wata inuwa ranar da babu wata inuwa sai me sai ita al-imam al-adil na farko akwai shugaba kaji kuma inda shugaba kuma ya samu ni'ima kuma ɗazun nan muka dira kansa muka ce matsala ne shi ko yanzu kuma idan yi adalci kuma ya fita ya sha ya ma wuce ka yanzu tunda yanzu a hadisin wa aka fara ambata shi aka fara ambata kawai bukatar ya yi adalci ne idan yi abin da ya kamata to shi ne kan gaba saboda ba ƙaramin nauyi Allah ya bashi kuma ya iya saukewa ba don haka a ƙiyama ya cancanci ya shiga gaba sama da kowa wa shabun na sha'a fi ibadati rabbihi da kuma mutashin da ya taso tun tasowarsa dama ba shi da tambele bai yi yawon tata ba bai yi shaye-shaye ba bai yawon rikon 'yan mata ana shiga lungu ba ina fata an fahimta bai yi sunuka ba ko bai yawon filin kwalla ba la ilaha illallah na fata an fahimta bai bet naija ba bet naija to bai yi ba ina fata an fahimta bai yi bobi brown ba bai yi askin tubac ba bai yi notorious big ba bai yi usha raymond ba duk bai yi waɗannan ba wa shabun na sha'afi ibadati rabbi tun farkon tasowarsa dama a cikin bautar Allah ya taso shi wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajidi da mutumin da zuciyarsa ta tsamfaru da masallaci za ka ga idan sharan masallaci ne shine in gyara kujerar karatu ne shine idan kiran sallah ne shine in sai ta kyamarar karatu ne shine in sai ta gurin huduba ne shine in fesa turare a masallaci ne shine in sanya kujeru wanda za su zauna baki an zo lakta shi ne sannan kuma in duk babu wannan sai ka gan shi a jikin fila ya zauna ya ɗauko ƙur'ani yana karantawa can in ya gaji kuma ya tashi ya nafila can in ya gaji sai ya kwanta ya bacci ina ka fito masallaci ina za ka masallaci to kar ka ɗauka ba shi da aikin yi ka ji aikin yinsa a gurin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama jama'a kun fahimci maganar da kyau ku wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajidi annabi yace da mutumin da zuciyarsa ta amfaru da masallaci wa rajulani da kuma mutane guda biyu tahabba fillahi suka so junan su dan Allah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi akan haka suka hadu kuma da suka tahi rabuwa ma ba wata matsala ce ta raba su ba wani al'amarin Allah ne ya raba su ai zaka ga wasu yara sun taso ko wasu masasa sun taso a anguwa tare suke zuwa islamiyya tare suke zuwa primary tare suka gama sakandare kai wasu ba za a ga jami'a ma a jami'ar ma hostel din su daya haka ne ko ba haka ba ko ba harkar shashenci sai harkar Allah da Annabi ita ta hada su akwai irin waɗannan to irin waɗannan abin da kaɗai zai raba su shine wani ya samu aiki a Kaduna wani kuma ya samu aiki a kamfanin tabaku ina fata an fahimta kaga kaga wancan ya cillatan wancan ya cillatan shine abin da kaɗai ya raba su amma in ba haka ba kullum kana ganin su kuma akan aikin Allah da annabi jama'a kun fahimci maganar da kyau ko aikin addini ba su ruwansu da shashanci ba abota ce ta tsiya da shegantakuna minal ja'irina ba a abota ce ta a gaya wa juna gaskiya a ɗora juna akan daidai to irin wannan abotar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce waɗannan yaran su ma za a gan su a cikin wannan inuwa a ranar tashin kiyama ranar da ba wata inuwa in ba ita ba an gane magana da kyau ko wa rajulun talabathu imra'atun zatu mansibin wa jamalin da kuma mutumin da wata mata ta neme shi da zina malam yanzu ya kai matakin da yadda samari suke ɗaukar waya suna kiran 'yan mata na rantse da Allah haka 'yan mata ke ɗaukar waya suna neman samari nema kuma ba na Allah da annabi ba nema na sifa sukanci da su akwai yaron da ya kira ni daga Abuja abin ya kai wata shida ko bakwai yanzu yana kuka yaro ne giant Allah ya masa kira da siffa mai kyau malam ya ce min wallahi tallahi malam na rasa inda zan sa kaina na rasa inda zan sa kaina malam ka taimake ni da addu'a nace me yake faruwa yace malam matan manya ne suke nema na ne zina da su yace wallahi ko shago na je sayan kaya muka yi katabus da wata mata sai ta nemi ya za a yi ta san yadda za ta yi magana da ni yace malam ina buƙatar addu'a yace abin da yasa yanzu na buga ma waya wata mata ce matar wani babba ne a ƙasar nan ta neme ni ta neme ni naki yanzu ta fara shirye yadda za a yi a ɗauko ni na rantse da Allah ya ce labarin ya zo kunne na tana neman yadda za a yi a ɗauko ni yanzu kaga ku je ku inda kuna ɗan leƙawa abuja mu in ɗan ta rikice wata ran muna ɗan leƙawa muna ganin wasu abubuwa Allah ka san inda daɗi ya yawa dama saban Allah ya fi yawa a gurin inda matsaloli suka yi ƙaranci walwala ta yi yawa to saban Allah ya fi yawa a gurin to da ke galibi wanda duk ka ganshi a Abuja ko dai shi wani ne ko ɗan wani ne ko kuma yaron wani ne haka ne ko ba haka ba sai kalilan daga cikin wanda ba a rasa ba sun tafi buge-bugen nema to haka za ka je ka ga fitintunu malam sai ya ɗaga ma hankali mirgin gimu malam sai ya ɗaga ma hankali yanzu ga baba ibrahim ina baba ibrahim ya zo baba ibrahim muna tare da shi wata rana a mota da ni da wani babba daga cikin manyanmu na wannan gari da ni da himu uku a mota wani yaro ya kira ni a waya yake faɗa min wani mutum yana neman sa su yayi luwaɗi da shi baba ibrahim yana nan dan handsfree na sa dan baba ibrahim ya ji abu ya ce irin yadda saurayi ke yi wa budurwa hira ta whatsapp an gane magana da ke ko suwiti takuleti na fata an fahimta wallahi tallahi alrama wai haka namiji yake yi wa namiji irin wannan hira na rantsi da Allah kuma yaron yayan wata ɗalibarmu ne don a gurinta ma ya karɓi numba na ya ce yana so ya magana da ni tumaran haka fa rayuwarmu ta lalace fa yasa duk wanda Allah ya jarrabe shi da fada wannan abun ya kubuta Allah ya tsetartar da shi bai iya aikatawa ba annabi ya ce gobe kiyama Allah za ya sa shi a cikin inuwar da babu inuwa ko kwaya ɗaya in ba ita ba saboda ba ƙaramin jihadi bane ba ƙaramin fada da shedan bane tsiya ta tunkare ka gadan-gadan amma Allah ya baka karfin imani da takawar kauce mata wallahi ba kowa zai iya ba sai wanda Allah ya yi wa ya yi wa gamdakatar ya datar da shi musamman wani aimar ta yin kuɗi yadda mutane suke son kuɗi ko aimar ta yin mashin ko aimar ta yin mota ko aimar ta yin wani abu to in ba zuciyarka ta ɗamfaru da Allah ba shi yasa muke cewa wallahi mu ji tsoron Allah mu dinga ɗamfaruwa da ayyukan addini ka dinga zuwa gurin wa'azi ka dinga zuwa masallaci ana sallah da kai ka dinga harkokin addini waɗannan za su taimaka ma wajen ka kyamaci waɗannan miyagun ayyuka amma in kai nesa da Allah shaidan ya dafi makyangamarka to ranar da duk fitina ta taso ta zunubi in ta gabar da kai ko ta yamma da kai dan gabar kan masama lada ne aiko in ta yamma da kai to shikenan Allah ya sauwaƙe don haka ya ce wa rajulun a talabatu imra'atun zatu mansibin wa jamalin faƙala inni a kafin Allah rabbal alamina to muhalli shahidinmu shine wa rajulun ta saddaka da mutumin da ya sadaka akfa ya ɓoye sadakar hatta la ta'alama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu mutumin da ya sadaka damarsa bata san abin hagunsa bata san abin da damarsa ta bayar ba ma'ana kinaya ce akan cewa yayi sadakar khalisan liwajhillahi ba wanda ya san yayi in ba Allah ba na taba ba ku labari alkasim mai nama ya taba kira na yace malam ka zo za ka raka ni wani guri amma ni da kai kaɗai za mu je nace ba damuwa na ce da mota na za mu je ko da motar ka yace a da tawa za mu je na zo na shiga mota muka tafi ashe kayayyakin abinci ne ya kukkulla kusan guda goma sha ya saka a bayan motar shi ni na ga bayan motar ya lankwasu ya zauna sosai amma ban san meye ba wallahi muka shiga wani guri wanda ba zan faɗi gurin ba a garin nan wani ƙungurumin guri ne talakawa ne duk gidajen gurin na rantse da Allah kowanne gida kana hango abin da ke faruwa a cikin gidan daga waje zana ce da kara da wane ne da wane ne wallahi da hannun alkasim ya sa muka dinga ɗaukar wannan kayan abincin muna shigarwa waɗannan gidajen yana ba su kuɗi duk duniya in ban da yanzu da nake magana ina jin na taɓa faɗin magana a wani karatu na a ta'alim wallahi tallahi ba wanda ya san mun yi haka da alƙasin sai Allah dan da muka taho yana ta mamaki ya ce malam da Allah bana so ka faɗa ko wannan magana nace masa insha Allah babu ai kai ne saboda Allah ya baka lada magana ta kare amma tun da ya koma ga Allah zamu faɗa ina fata an fahimci magana to ana buƙatar sadaka sirri wani magabaci yake cewa sadaqatu sirri tutfi'u ghadabar rabbi tutfi'u ghadabar rabbi sadaka a ɓoye ba wanda ya sani tana disa shafashin waye Allah subhanahu wa ta'ala wani mai bukata ka kira shi ka ɗauka ka bashi ba wanda ya sani daga kai sai shi sai Allah kuma kai gum da bakinka ba wanda ya sani na rantse da Allah ba za ka taɓa taɓewa ba har duniya ta nadi domin ka masa abu kuma ka rufa mar asiri kai ma Allah sai ya rufa ma asiri amma ku duba ku ga yanzu marayu wannan in za a bawa sai an ɗauko kyamara an kafa to kai me za ka ce akan wannan shinkafa kwano biyar da aka baka ku duba ku ga jama'a yadda mutane suka lalace jama'a haka ne ko ba haka ba ya karɓi maye ya ce to muna godiya mu muna gode wannan kwamiti da shugaban su wani kaza kaza kaza kaza kaza kaza na rantse da Allah mutane su yi training din sadaka fi sabilillah ka je kai ba wanda ya san kai in ta bayyana ba tare da kai ka shirya bayyana ta ba to wannan Allah ya ga dama ta bayyana shi kenan ba yadda aka iya haka ne ko ba haka ba amma in ba ta bayyana ba kar wani ya san kana yi wa su wani alheri kana yi wa wani kar ka yadda kai gum da bakinka ka ce Allah dan kai ne ka biya ni shi kenan tare da cewa mun ce bayyana sadaka wani lokaci babu laifi in hikima da buƙatar bayyana ta ya taso amma in babu buƙata ba hikimar bayyanawa ɓoyewar hiyafi jama'a kun fahimci maganar da kyau ko don haka yake cewa wannan wanda ya sadaka da hannunsa na dama hagu ma bata sani ba sai na ƙarshe wa rajulun zakara Allah khaliyan fa fadat ainahu da kuma mutumin da haka kawai ko wata aya ko wani hadisi ko wata maganar Allah ko kuma haka kawai ya zauna ya tuna Allah ko aka yi wa'azi ko aka yi huduba abin ya kama shi ya fashe da kuka ko ya barke da hawaye yana ma ƙoƙarin rufewa kar ma ku gane kuka yake saboda ya yi ne kawai saboda tsoron Allah to wannan shi ma za a sashi a inuwar da ranar da babu wannan inuwar sai ita jama'a kun fahimci magana da kyau ko wannan shine hadisin mu na nawa na hudu hadisi na biyar an abi malikin al-ash'ari qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace ad-duhur shatrul imani tsarki shine rabin menene imani walhamdulillahi tamla'ul mizan cewa alhamdulillahi yana cika mizanin bawa da aikin lada wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani aw tamla'u ma bainas sama'i wal ard ko samawati wal ard da subhanallahi da alhamdulillahi suna cika abin da ke tsakanin sama da ƙasa saboda yawan ladansu da yawan alherinsu sai manzan Allah ya ce wa sadaqatu nuru sadaka menene haske ce wannan sharhar akwai wani littafi wani bawan Allah ya yi shi da na san za mu zo kan wannan magana da na zo da littafi littafi ne ya kai kaman girman bulugul mara kun san akan me yi littafin wasadaqatu nurun akan wannan kadai ya littafi ya fi shafi 250 na rantsi da Allah wasadaqatu nurun akan ta kadai wannan jumlar akan ta kadai ya littafi sadaka haske ce ya dinga kawo fa'idodin sadaka alherin sadaka darajar da sadaka ke jawowa Al- ya- duk aya da ta yi magana da sa- akan sadaka a alkur'ani sai da ya kawo ta maganganun malamai magabata irin yadda magabata suka higa damuwa suka yi sadaka Allah ya fitar da su na ji malam Ahmad Tijjani Yusuf Guruntum ya kawo labarin wani mutum mai gurasa bari in rufe da hina ga allura min lokaci yayi a takaice zan kawo magana dan na san maganar malam yayi ta kuma ta shiga duniya saboda magana ce mai kama hankali Abu Musa al-Ash'ari sahaban Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya zo rasuwa sai ya tara 'ya'yansa sai yake ce musu tazakkaru sahibar raqib kar ku manta da mai gurasa kar ku manta da kissar mutumin nan mai gurasa ina fata an fahimci magana kar ku manta da kissar mutumin nan mai gurasa ya'yansa he suka ce wa man sahibur ragib waye ne kuma mai gurasa sai abu musa al-ash'ari ya koro musu hadisi yace wani mutum ne annabi ya bada labari a zamanin da ya gabata cikin banu isra'il jeji ya koma ya je ya ware fili ya gina sauma'a wato gurin ibadarsa kamar ka ce masallacinsa in ban da ibada ba abin da yake a cikin wannan masallacin tsawon shekara saba'in tsawon shekara nawa saba'in abin da ke fito da shi gari a sati sau ɗaya yake fitowa ya dan sayi kayan abincinsa ya dan sayi kaza ya dan sayi kaza ya dan sayi kaza ya dan sayi kaza ina fata kuna fahimtar magana sai ya koma sau ma'arsa sai kuma sati mai zuwa ba shi ba fitowa a haka san da ya shekara saba'in ba shi da aiki sai menene sai ibada bautar Allah to ana nan a cikin wannan hali wata rana ya fita din a wannan satin ya je ya sayo dan kayayyakinsa na amfaninsa na yau da gobe ya kamo hanya zai tafi sau ma'arsa gurin ibadarsa kawai sai ya kacibus da wata mata fa zayyana lahu shaytanu shahawataha sai shaydan ya kawata masa sha'awar wannan mata daga ƙarshe dai ya je biyo wannan mata ya ma tare a gidanta yana ta zina da ita har san da ya sati guda yana tare da ita thumma rufi'a anhu ghiba'uhu a ranar sati sai aka ɗage masa abin da ya zo ya lullube masa tunaninsa da hankalinsa kawai sai ji ya dawo kamar bacci yake ya farka ya ce kai yanzu ni ne ni dinnan ni ne yanzu nake zina har tsawon sati guda ni sai fashe da kuka sai ya tashi ya bar gidan matar tana bin sa yana gudu ya gudu ya batta manzon Allah ya ce fakana kullu ma khada khutwa ko khatwa sai ya zama duk taku ɗaya biyu in yayi sai ya tsaya a gurin sai kabbarta sallah yayi kuka yayi kuka ya daga hannu yayi addu'a ya sake yin gaba taku ɗaya biyu uku sai ya sake kabbarta sallah Allahu akbar ya dinga karatu yana karanta Qur'ani yana kuka yana ruku'u yana sujuda haka ya wuni cur yana kuka yana sallah yana tuba hatta idza awahu mabitu ya nemi inda zai kwana bai samu ba famarra bi dukhanin sai zo ya wuce wani shago sai ya ga wasu yara sun jeru sun kwanta a gurin dare yayi da ya zo shi ma sai ya raba tsakanin wane da wane sai ya sa kansa a gurin ya cusa kawai sai ya bacci a gurin to waɗannan yaran su kuma ake wasu marayu ne marayu ne wanda ba su da uwa ba su da uba ba su da gaba ba su da baya ba wanda ya san su ba wanda ke taimakon su sai wani mutum kwaya ɗaya wani alhaji shi kuma ya ɗauka wa kansa kullum zai zo musu da gurasa su su goma sha ɗaya ne zai zo musu da gurasa kowa ya bashi ya ci ya sha ruwa ya kwanta to wannan ranar alhaji ya zo ya ta da su da ɗauka ya ba wannan ya ɗauka ya ba wannan ya ɗauka ya ba wannan shi ma wannan baƙo wannan mutumi mai ibada wanda ya samu wannan matsala ana miƙa shi ma sai sa hannu sai mai sai ya karɓa gurasa sai ta ƙari sai kuma ga guda ɗaya daga cikinsu bai mai ba bai samu ba sai shi wannan da bai samu ba sai ya ce alhaji ni baka bani ba ya ce ya ban baka ba kuma ku duba dai ko dai ɗayan ku ya karɓi ƙwaya biyu ko kuma an samu wani bako ya shigo cikin ku amma yadda nake kawo muku kullum haka yau ma na kawo wannan bako da ya ji wannan magana shi sai ya haƙura da tasa ina fata an fahimta sai ya miƙa wannan wanda ya ce bai samun ba sai ya shiru sai kowa ya ci gurasa suka koma suka kwanta washe gari da safe da aka tashi sai suka ga wannan bako da ya zo cikinsu shi kuma Allah ya masa rasuwa to shi ne sai manzan Allah ya ce sai aka ɗauko shekara saba'in da yana bauta wa Allah aka ɗauko ta sai aka gwada ta da zinar da ya da wannan matar na kwana bakwai sai aka samu zinarsa da ya ta kwana bakwai tarin jayi abin nan ibadarsa na shekara saba'in kaga wannan ina za a kai shi kenan wuta zinarsa da ya ta kwana bakwai tarin jayi ibadar da ya wa Allah na shekara nawa shekara saba'in kai matashi ana hana ka zina ana hana ka kaza baka san bala'i da hatsarin da kake ciki ba to sai Allah ya ce a ɗauko kuma gurasar da ya bawa wannan yaron shi ya haƙura a gwada ta kuma da zinar da ya na kwana saba'in abin na kwana bakwai ɗin ana ɗauko gurasar da aka ɗora ta kuma ita hetarin jayi zinarsa na kwana bakwai sai Allah ya ce ku shigar min da ke aljanna ka duba abun zinar kwana bakwai tarin jayi ibada shekara saba'in sadakar gurasa kwaya ɗaya kuma tarin jayi zinar kwana nawa to ko wannan kaɗai aka tsaya ka san muhimmancin ɗauki ka ba wa ko ka san muhimmancin taimakon wana ko to Allah ya ba mu ikon aikatawa za mu dakata a nan sai gobe in Allah ya yarda abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi tuntuban harshe ko karancin ilimi ko bincike da ni da ku Allah ya fi mana hada kuma ma inda na billahi tawfiki wassalamu alaikum wa rahmatullah a cikin masu kawo sadaka da taimako akwai Idris Musa ya tura naira ɗari biyu akwai Hadiza Muhammad a menene wannan aramma Hurumi ko Hadiza Muhammad Hur Hadiza Muhammad Hurumi naira ɗari biyar akwai kuma wani bawan Allah naira ɗari biyu akwai Malam Abdullahi naira ɗari akwai nura alhaji ya bada naira ɗari hudu akwai wane ne waye aminu muhammad naira ɗari akwai kalima hadiza sani naira dubu biyu akwai abdullahi yusuf abubakar naira ɗari uku akwai musa abubakar malam naira dubu ɗaya akwai bukar amadi ko naira ɗari biyar akwai ado rahama suya naira dubu biyar akwai lukman ibrahim naira ɗari biyu akwai menene sha'aibu ibrahim ko naira dubu ɗaya akwai umar muhammad naira ɗari biyar akwai sama'ila mu'azu naira dubu biyu abinda muka samu yau total naira dubu goma sha hudu da naira hamsin an gane sannan total ɗin kuɗinmu gaba ɗaya hamza jibrin ne ko na hamza jibrin ok na hamza jibrin naira dubu ɗaya shi ma sai kuma adamu umar naira ɗari biyu ko yawwa abinda muka samu gaba ɗaya shine naira dubu goma sha biyar da naira hamsin ko yawa gaba ɗaya total ɗin kuɗinmu naira dubu ɗari uku da talatin da bakwai da ɗari bakwai da naira hamsin allah ya saka wanda suka taimaka allah kuma ya ba mu ikon ƙara taimakawa insha allah
akwai ba wannan da ya kawo naira dubu ɗaya yanzu na ce a roƙa masa allah bukatu suna kai da labiya masa akwai wanda ya kawo naira ɗari biyar shi ma yanzu haka ya ce a roƙa masa Allah Allah ya biya masa Ah, akwai akwai ban Allah da ya kawo Qur'ani jiya ya ce Qur'ani guda biyu ya ce a roƙa masa Allah zai fara kasuwanci jarinsa Allah ya sa masa albarka amin akwai ainihin wato masu bukatu na alkhairi da suka rubuto jiya da yau duka wanda su ma suna bukatar a roƙa musu Allah Allah ya biya musu bukatun su na alkhairi akwai marasa lafiya daban-daban ne ma akwai gyatima ta Allah na roƙa sa ta cikin addu'a Allah ubangiji ya ba ta lafiya sannan mun sanar cewa yau za mu ba da form na ainihin itikafi a wannan masallaci wanda kuma mun ce a zo a karba bayan an tashi a karatu duk wanda ya san ya zo zai karba sai ya tsaya ya karba yau dinnan insha Allah ta'ala Allah ya samu dace amin to jama'a muna cikin addu'a Allah maɗa amma irin tamu ta musulunci ko yawwa Allah ya karɓa mana gaba ɗaya yawwa rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana okay eh akwai wani bawan Allah jama'a da yake fama da ciwon kafa kusan tsawon shekara hudu yana bukatar a sa shi addu'a muna addu'a Allah ba shi lafiya to akwai kuma wanda dama ya sanar da mu cewa matarsa tana lebo kuma muka sanar cewa an samu karuwa ta haihu to kuma yaron ya koma muna addu'a subhanahu wata'ala ya sa masu ceto ne Allah madaukakin sarki ya gafarta mana gaba daya Allah ya biya mana bukatunmu na alheri Allah ya sa aljanna ta zama komar mu Allah ya haramta wutacin naman jikin mu ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله